الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan bayani ne a cikin littafin marasidul matali' fi tanasubil maqati' wal matali' na Imam Suyuti wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda yayi wannan littafi ne don bayani na nuna alaka da take tsakanin farkon sura da ƙarshen sura dama ilmul munasabat nau'uka ne daban-daban malamai suna yin bincike kan shi ya fi nau'i goma wannan ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka sannan kuma marasid jam'i ne na marsad shine madakata wa qu'udu lahum kullu marsad inji Allah to al matali' jam'i na matla salamun hiya hatta matla'il fajr maqulla tanasub al maqati' maqati' kuma yana nufin mayanka kamar an ce maqta din abu mayankashi shi daga ƙafa'a ya ƙta'una to nan yana nufin kamar maƙati'ul ayat kamar wani jumloli ko wani yanki na ayoyi almawal matsali da kuma matsali farkonsu amma abinda da yake son ya ce maƙafi ana iya doka shi shi ne farko almakta'ul awwal kenan wal matsali kuma yana nufin ƙarshe ina fata ana fahimta ta ko ko zama to matsali shine farko maqati shine karshe tunda maqati ita ne karshen sura inda ta yanki wata za ta zo amma alwawu la tufidu tartib don haka ba bai ce abin nan ba ko ko yayi amfani ne da saja saboda ce marasidul matali to sai amfani kuma da ta kare da matsali kenan jinas ne yake so ya amfani da shi wallahu ta'ala a'lam don haka dan an ce maqati shine karshe matsali shine farko to alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kaga asalin magana qiyama ne wa sujadan na fata ana fahimta ta to muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba daya al-baqara suratul baqara bai fara da fatiha ba domin ita suratul fatiha babu ta a cikin littafin kwata kwata don an ce za a bayanin munasaba ne tsakanin farkon sura da ƙarshen sura to ita ko suratul fatiha gaba ɗaya ta yi magana ne akan maudu'i guda ina fata ana fahimta ta amma wajen ijtihadi da ake yi ana iya nuna misali godiya da an bude ta da godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba kaɗan bane to sai aka yi bayanin kuma waɗanda suka gode ma Allah abinda suka samu Allah ya ni'ima gare su waɗanda ba su gode ma Allah ba kuma Allah ya kece su siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin na fata ana fahimta ta kenan dai mutane guda uku ne akwai wanda yake da ilimi ya yi aiki da iliminsa su ne muminai an amta alaihim akwai wanda yake da ilimi amma bai aiki da iliminsa ba su ne yahudawa al-maktubi alaihim da wanda ya kama da su mutane da uku abdalin batattu waɗanda suke jahilai ba su da ilimi suna nan suna bankaura su ne wato kamar aƙida ta kiristoci da wanda ya kama da su ban sani ko mun fahimta ba wannan shi ne wanga bayanin mu mun ka kawo shi ba imamu suyuti ya kawo shi ba kuma ijtihadi ne wallahu ta'ala alam al-baqara suratul baqara qala al-asbahani akwai imamul asfahani akwai asbahani dalibin ilimi sai yayi hattara wato imamul asbahani yace wafaqa akhiruha awwalaha ita suratul baqara akhiruha karshenta wafaqa ya dace da awwalaha farkonta min zikri awsafi wato almu'minina an ambaci muminnai thumma al-isharatu ila wasfi al-kafirina sannan an kai nuni zuwa ga sifofin kafirai ina fata ana fahimta ta shine abinda wato ya kawo akwai littafi anwarul haqa'iq rabbaniya ala ayyati hal an bude da zancen muminnai alladhina yu'minuna bil ghaib ta kuma an kawo zancen muminai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kuma ana iya karawa an bude zancen littafi shine zalikal kitabu la raiba fihi to kuma an kawo kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi na fata ana fahimtar ta an yi zancen kafirai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun kuma an kace fansurna alal qaumil kafirina a karshen ta to su ma munafikai an kawo su a fakaice domin mi domin su munafikai kafirai ne a a boye musulmai a bayyane su kuma kafirai kafirai ne a bayyane kafirai ne a boye to fansurna alqawmil kafirin aljinsiya ce tasmalu jinsil kuffar adh-dhahirin wal batinin sai munasaba ta bayyana an gane ko wallahu a'lam ala ayyati hal dai muna iya bare su bakin wannan sura ta gaba sai suratu ali imran imam suyuti yace iftatahat bi dhikri inzal alqur'ani wat tawrati wal injil ta bude da wato ambaton sauka alqur'ani da at-taura da injila min qablu an gane ko kenan kafin alqur'ani wa khutimat bi dhalika sai aka karkare ta da wannan ko wa khatamat bi dhalika ta karkare da wannan duka larabcin yana dauka fi qawlihi wajen fadar Allah subhanahu ta'ala wa inna min ahli alkitab lalle daga cikin ahli kitabi laman yu'minu billah akwai wanda tabbas yayi imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abinda anka saukar muku wa ma unzila ilaihim da abinda aka saukar musu alwawu la tufidu tartib ya kamata a ce wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum amma li anna alwawu la tufidu tartib sai aka ce wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim nan a tsarin ilimin balaga in an hankalta ba tartibu zamani sai a ce wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum ya an hankalta ma wato ad-daraja kima abin sai zama toto alqur'ani yana gaban sai sai aka gabatar da shi shine sirrin at-taqdim wa at-ta'khir wa futihat bi qawlihi an bude ta kidan farko farkon ta inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawali asalin kalma ta al-mi'ad mi'ad ne daga wawun ne wa'ada ya'id to saboda kasra ta gabaci wawun sai an kamar da ta yawo wa khutimat bi qawlihi sai aka karkare surat ya zo karshe karshen ta kidan ko wa khatamat ta qari bi qawlihi da fadar Allah innaka la tukhlifu al-mi'ad wa rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzayta وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد da haka ne kaga munasaba ta bayyana tsakanin farkon surar da kuma ƙarshenta ya to wa amma suratun nisa'i ita ko suratul nisa'i fatadammanat ahkamal asbab allati bainan nasi ta kumshi bayani kan asbab alaƙoƙi na ake nufi alaƙoƙi istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab al'alaqat kenan allati bainan nasi ta yi bayanin alaƙar da akwai tsakankanin mutane wa hiya nau'ani an gane ko su ne wato kala biyu ne مخلوقة لله ومق... ومقدورة لهم أنغانيكو مخلوقة لله كما أقول دا الله ني حالتي تا haka take ina fata an fahimci wa maqduratun lahum an kaddara musu ita ko wanda suke da iko a kanta kan nasabi kamar dangantaka ba sani ko mun fahimta ba dangantaka wane dan wane na wasu da kuma wato surkintaka sarkuta ولهذا افتتحت بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال فت... فاتقوا الله ربما أما واتقوا الله أنا أنا أكو كسكري يعني واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم أنغاني كو يوا تو ya ce to fanzur ila hadhihi almunasaba alajiba ka kalli wannan munasaba an gane ko kamar dacewa ko ko wato abin nan alajiba mai ban mamaki ya ce wal iftitahi da kuma budewa wa bara'ati istihlal da bara'a kwarewa ta farawa tunda bara'a nan da ainun na kwarewa take nufi haythu tadammanat al-aya al-muftatahu biha ma fi akthari suratin min ahkamin kamar haifu yace saboda tadammanatil aya wagga aya ta kumshi ka gane ko al-aya tadammanatil ayatu al-muftatahu biha wadda da ita an ka bude sura ka gane ko ta kumshi ma kenan tadammanat ma fi akthari suwar ta kumshi abin da ke mafi mafi akthari sura mahimmanci abin da ya zo cikin sura min ahkamin hukunci min nikahin nikahin nisa auren mata wa muharramat da kuma wadanda an ka haramta an gane ko muharramati kenan wal mawarithil muta'alliqa bil arham da kuma abin da ya shahi ilimin gado wanda ke da alaka da al arham zumunci wa anna ibtida'a hadha al amr bi khalqi adam duk wanga a asalin shi daga halitta annabi adam don da ba halitta annabi adam da ba mu zance auratayya balanta na jin gado thumma khalaqa zawjatahu minhu thumma bassa minhu ma rijalan kaseeran wa nisa'an kuma fi ghayatil kasra waɗanda sun yi yawa kwarai an gane ko eh kenan sai ka iske ayar farko yadda fatiha ta kumshi ta yi magana kan tauhidi wanda tauhidin duk qur'ani ya zo ne saboda tabbatar da tauhidi hatta da ibadar da muke yi don tabbatar da tauhidi na saboda ibada ba ta da amfani in ba a gina ta kan tauhidi ba ta kumshi duk abin da qur'ani ya zo da shi to haka yanzu wanda aya ta farko cikin suratul nisa'i duk abin da zai zo karshe cikin wannan bayanin zai karewa kaga mu kaga mu'jiza ta alqur'ani kuma da hikima da Allah yake ba mallamai eh kuma wanga zai shiga cikin ka'ida an gane ko zai shiga cikin ka'ida ta al-ijmal wa tafsil kina ta zama to aya ta farko kamar ta zo da bayani ne mujmalan mujmalan مجملا الآيات التي جاءت بعدها تظهر إتا مفصلة شيكنا دون قولي yanzu duk ayoyin da sun ka zo sun fassala hukuncin abin da wannan zumuntar na ta kumsa shi ke al-ijmal wa tafsiri kenan da ka gane shi ka'ida ta da zaka yi amfani da cikin qur'ani wurare daban-daban ba ma cikin alqur'ani ko cikin hadisi ana amfani da ita cikin usulul fiqh ana amfani da ita cikin khutba ana amfani da ita cikin kai kowane ilimi ana amfani da ita amma sai in Allah sa ka gane ka'idar da kuma wajen amfani da ita na'am nan sai an sawa a kashe gafa'u ka san qur'ani bai ɗaukar wannan shi yasa kaga ai na dan dim ni ce to ina na ina na wanga abu abun abu al asbab allati bayna nas nan da yace makhluqatul lillahi Allah ne ya halicce ta nan yana nufin ka dan adam bai ba a bashi zabi ciki ba wa maqduratul lahum akwai wadda an ka basu iko ka fahimta misali yanzu kai ka zan dan wani ba shawara Allah ya da kai ba ko ba haka ba to maqduratul lahum wadda Allah ya basu iko suna iya ta ko su bari misali kana son kai aure a wani wani gida yana yiwa su amince yana yawa ba za su amince ba to kaga maqduratul lahum cikin cikin iko na aram take yawa shine abin da ka son shi ce amin amin suratul a'raf yace fi awwaliha nan cikin marasidul mabali alaƙa tsakanin farkon sura da ƙarshen sura a farkonta Allah ya ce wa zikra lil mu'minina akwai ambato ko tunatarwa ga masu imani duk da yake ba su kaɗai ba ƙur'ani yake ambato gare su amma saboda su kaɗai na ga amfanuwa da shi shi yasa sai Allah ya keɓance su ya ce wa fi akhiriha a ƙarshenta an gane ko tazakkaru fa idahum mubsirun inda Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'if min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna kaga an samu kalma ta tunatarwa kun gani ko wa fi awwaliha ya zo cikin farkon sura ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda an ka saukar muku daga ubangijinku wa fi akhiriha kuma ya zo karshen ta qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi kaga ne maganar wahayi da bin wahayi ta zo وفي أولها يا ذو فرقنتا ولا تتبعوا من دونه أولياء ككبي وأنسوا مجب تالمري بدونه كما بايان الله قليلا ما تذكرون كأن سكي وأستوا وفي آخرها يا ذو كرشنتا وإخوانهم يمدونهم في الغي thumma la yusiruna wa ikhwanuhum kinan da ƴan uwansu su shidanu yamuddunahum suna jan su an gane ko suna ƙara ingiza su ko ba haka ba ingiza mai kan tururuwa fil ghayyi a cikin halaka thumma la yusirun sannan ba sa gajartawa ka gane ko su shi su masu ingizawa ba su gajartawa ko ko la yusirun su waɗanda aka tura wan duk abin da an kasa su ba sa gajarta sai sun aikata duk dai yana iya dauka mun gane ko to tunda an ce ka a rike su majibin talamari wani Allah to su shedanu sun rike wani majibincin lamarin su shi yasa Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa wa fi awwaliha ya zo cikin farkon suratul a'raf kenan wasfu iblisa bil istikbari an sifanta shi dan da girman kai aba wastakbara an gane ko wa khatamaha sai Allah ya rike ya rufe wannan sura bi wasfil mala'ikati da mala'iku bi annahum la yastakbirun cewa wato ba sa yin girman kai ina fata an fahimci وفي أولها يذو فرق فرق فرق سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كروجا أبنجيجنكو كنا ما سك أنك أندكي كما أبوي وفي آخرها أكرشنت واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دديونا نمك علاقة كان كان يسو to anan kuma akwai abu na ƙarshe wanda nan shi malam bai kawo shi ba ba dan mun yi mallam bincike ba ko ilmi da ma littafi na yi takaitacce dan Imam Suyuti bai saba ba cikin al'ada ya takaitaccen littafi a al'ada shi littafai masu tsawo yake shi yasa lokacin da zai rubuta cikon jalalai ya ce ya sha wahala kwarai saboda ba usulubin shi bane bai saba yin takaitaccen littafi ba amma dai zai jarraba tun da malamin shi ne kuma zai yi abin isti'ana da Allah kaga ya gani ko zai iya nan da an ka siffanta shaidan da girman kai ko ba haka ba in ka ce a ba cikin bakara a bawa stakbara wa kana minal kafiri shi shaidan sai an kace wa kana minal kafiri cikin bakara cikin kuma an a'raf sai an kace illa iblisa lam yakun min as-sajidi ka fahimci ni ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين to in ka diba cikin bakara an kare da kafirina a ba wasu takabar wa kare minal kafiri nan kullum ya kummin sajidina to munasaba kuma haka cikin bakar sai an kai amfani da kalima ta ƙarshe da zancen kafirci a cikin kuma a haraf an kai kalima ta ƙarshe sai an kai amfani da kalima ta sujada آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم kafirin kaga kafirin a ba wasu takbar wa kana minal kafirin to can kuma cikin araf illa iblis lam yakun min sajidin to innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun suratul anfal yace iftatahat ta bude bi qawlihi ulaika humul mu'minuna haqqan wadancan da Allah ya faɗa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum to yakon isfufin su ya ce to waɗannan su ne muminai haƙƙan tabbace lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji na ɗaukaka wajen ubangijinsu wa maghfiratun da kuma gafara ta musamman nukkira litta'zim kenan kina kice nukkira litta'zim wa rizqun da arziki na musamman shi ma nukkira litta'zim gashi nan karimu wanda yake na mutunci
nukkira litta'zim
wa ختتمت واختتمت كنن أن أن أن الليكيدا بقوله ده الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم كاغا دي دي abu gudana irin abin da ta bude da shi faɗin sifofin mu ne da ba koma su da shi kuma talliki kun gane ko suratu bara'a yace iftata hatta bude bi qawlihi wa in tawallaitum in kun ka juya kun ka bada baya ku kafirai kuka kibin gaskiya kuka kibin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah ba za ku tsire ma Allah ba ba za ku gajiyar da shi sai sake cewa ba za ku tsire mishi ba an gane ko wa khutimat Allah ya kare ta ko an ka liƙe ta bi kaulihi da fadar Allah fa in tawallaw fa qul hasbi Allah in sun juya sun ba da baya kace to Allah shine majibincin lamarin na Allah ya ishe ni ni ban damu da ku ba Yunus kaga shi nan dai tawallaitum da tawallaw duk dai ana nuna da abinda an ka bude da shi an ka fara shi an kahara Mm, suratu yunus ya ce fi awwaliha ya zo farkonta an auhaina ila rajulin minhum inda Allah ce a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum shin mutane sun kasance eh, suna mamaki idan mun yi wahayi zuwa ga ɗaya daga cikinsu ku fi akhiriha wata ma yuha ilayka kuma aka ƙari da bayani kan wahayi an gane ko Eh, ka bi abinda an kai maka wahayi Eh, ka bi abin da an ka maka wahayi nan ma sai zamanto ismul mausul ce an gane ko Eh, ma din tana iya zamantowa mausuliya kuma tana iya zamantowa masdariya Allahu alam kenan ma in an ce mausu- eh, mas- eh, mausu- eh, mausuliya ce allazi aka sa wurinta kenan wattabi ma yuha ilayka wattabi allazi yuha ilayka in mun ce masdariya ce ce- kenan ta koma masdariya kenan wattabi ma yuha ilayka wattabi wahya الطبيعي eh aiwa ina fata an fahimta الحمد لله wallahu alam وصار خير.
amma al-ma'ida
أما المائدة mm yace to amma al-ma'idatu dunnan shi na dan bayani ne kan alaka tsakanin waɗannan surori yace fa suratul eh, uqudi ana kiranta suratul uqud dan ta buɗe da ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud أحلت لكم لحمة tadammanat ta kumshi bayana tamamin shara'i bayanin cikar shari'a wa mukammilatid din da ababin da ke cika addini wal wafa'i bil uhud bi uhudir rusul ta yi bayani kan cika alƙawulla na annabawa waɗanda an ka ɗauka tsakankanin su da mutanen su wa ma ukhidha ala al ummati da abinda an ka ɗauka na alƙawali akan al'umma واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به wa nihayati dini tana nuna kuma addini ya cika ya kai ƙarshe fa hiya suratu takmil ana kiranta surat cikawa ya anna fiha tahrimu sayd ala al muhrim a cikin ta akwai haramta abin farauta ga wanda yake yayi harama aikin haji ko mu ce umra alladhi huwa min tamamil ihrami wanda shi wannan yana daga cikin cika haramin ka ba za ka yi farauta ba a cikinta wa tahrim al-khamr kenan wa tahrim al-khamr cikinta akwai haramta giya alladhi huwa min tamam hifd al-aql wanda shi zai nuna uh, yana daga cikin matakai na kiyaye na ƙarshe wajen kiyaye hankalin dan adam نعم wa dini ko Mm.
da addininka tunda in ka sha giya ko sallah baka iya yi wa uqubatul mu'tamidina an gane ko muta mu- min as-sirrat muta'ammidina kama za a sa ko mu'tamidina in an ce muta'ammidina waɗanda sun kai daga ko ko mu'tamidina min as-sirrat waɗanda sun kai nufaci aikin sata an gane ko wal muharibina da waɗanda suke yakar mutane kenan yan fashi alladhi huwa min tamam hifdhid dima'i wanda kuma an shar'anta wannan ne don kiyaye jin- jinin mutane ka a kashe su wal amwali da kuma kiyaye dukiyar mutane an hana sata an hana kuma fashi tunda wajen fashi ana iya kashe mutum an gane ko wa ihlalu tayyibat an halartar da ababe daɗaɗa alladhi huwa min tamami ibadatillah yana da cikin cikar ibada Allah daɗaɗan abubuwa tunda Allah ya halatta masu kai amfani da su wali hadha saboda wannan ne zukira fiha an ka ambata a cikin ta ma yahtassu bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abin da yake banci shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu hud an gane ko yace suratu wato hud yusuf ra'ad ibrahim hijr waɗannan surorin guda biyar imam suyuti yace kulluha dukkansu muftatahatun bi zikril qur'ani sun bude da ambaton alqur'ani wa muhtatamatun bihi ko wa muhtatimatun bihi an karkare su da shi ko kuma sun karkare da shi suratu hud ta bude ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كان كتاب من القرآن لا سننكم أن كركريت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق كان في هذه في هذه السورة أنقالكم كنن هذه السورة هي من القرآن الكريم جزء من القرآن كنا أن كركريت من القرآن ina fata an fahimta sannan kuma ma da ya ce kitabun uhkimat ayatu sun mufussilat min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah an yi zancen kada abota mu kowa in ba Allah ba to ƙarin da za a samu shine Allah subhanahu wata'ala ce fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu to wannan shine sannan sura ta biyu cikin waɗannan surorin da ya kawo suratu yusuf ita ma alif lamura tilka ayatul kitabil mubin ko ba karan bane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan a cikin suratu zukhruf kuma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan daga bai hadda alqur'ani sai ayi hattara a ƙarshen ƙarshe ƙarshen suratu yusuf sai ya ce laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana hadithan yuftara ƙarshen take nan ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kaga zancen qur'ani da akai shi qur'anin ba shaci faɗi bane ba tatsuniya bace to kina kaga zancen qur'anin aka bude da shi shi kuma aka ƙari ko aka ƙari ƙari muna ganewa ko yawwa sannan ya kawo zancen kissoshi nahnu naqussu alayka ahsanal qasas ko ba karan bane kuma ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab an gari ko imamun fakhruddin razi in ka diba cikin mai tafikin littafi ya kawo bayani a ƙarƙashin lamba ta biyar akan samun wannan ala ayyati hal sura ta gaba sai suratul ra'ad ita ko suratul ra'adi ta bude da alif lam mim ra ita akwai mimun tilka ayatul kitab kaga zancen littafi ne sannan kuma an karkare da zancen littafi wa yaqulu alladhina kafaru لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب da zancen littafi aka karkari ko da ba mun ce ba alkur'ani ake rufi ba to amma dai zancen littafi aka buɗe da shi da zancen littafi aka ƙari da magana Allah an ka buɗe don qur'ani magana Allah ta ita ma a taurar dai in ma mun ce ko a taurar ko jaru dai magana Allah ce ka sa a gurin sai ce to ai ba qur'ani ake rufi ba wanda yake so dole sai ya ja mu mutane aiki ina fata an fahimta an gari ko yawwa to sannan kuma wallazi unzila ilayka min rabbika alhaqu walakinna akthara an-nasi la yu'minun kaga an ce dai mutane ba za su yi imani ba karshe karshen kuma an yi zance wanda ba su imani dan Allah ya ce wa sayalamul kuffaru liman uqba ad-dar duk da yake shi ga wa sayalamul kafiru liman uqba ad-dar kaga ai zancen dai kafiran dai ala ayyati hal sura ta gaba sai suratu abin nan ibrahim ita ma ta buɗe da zancen alkur'ani alif lamura kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil aziz al-hamid ko ba ka dan bani kaga nan can alkur'ani na yace kuma wa akhiru ayatin fiha nan ba cikin al-itqan ba cikin marasidul matali' bane a'a nan ba ta biyar mai tahqiqin littafin an gane ko da ya tahqiqin littafin Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz ina ganin askar ne an gane ko shi yayi ya cika shi to nan ba ta biyar shi ma ya kana shi kokari ya kawo bayani yake cewa da aka zo kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد yace wa akhiru ayatin fiha hiya qawluhu hadha balagun linnasi hadha wannan qur'ani kaga balagun linnasi sako ne zuwa ga mutane ko an sukar da shi don sako wal yunzaru bihi kuma don a gargadi mutane wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid don a tabbatar da cewa a sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai abin bauta guda akan cancanta sai Allah wal yadhakkar ulul albab kuma ma'abuta hankali su wa'astu ya ƙara kuma ya ɗauko magana daga abu hayyan shi mai mai tahqiqi wani littafi abu hayyan tauhidi mai littafin al-bahr al-muhit an gane ko wanda mausu'a ce ta nahau na qur'ani an gane ko wanda malami ne na mai ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun as-samin al-halabi al-andalusi shi ma wancan andalusi na to samin al-halabi dalibin eh, abu hayyan ne sai dai littafin abu hayyan gaskiya ad-durrul masul ya fi shi tace maganganu duk da yake dai hada su dai ba laifi bane ya kama magana daga abu hayyan yake cewa abu hayyan ya ce nasaba muhtatamu hadhihi sura muftatahaha kenan karshen wannan sura ya dace da farkonta wa kathiran ma jaa fi suwaril qur'an kuma irin wannan ma da yawa ya zo a cikin surorin alqur'ani hatta inna ba'dahu sashen mutane za'ama anna qawluhu wal yunzaru bihi ma'tufun ala qawlihi li tukhrijan nasa wasu malamai ma sai sun kai a'a shi li tukhrijan nasa ma'tufi ne akan wali yunzaru bihi kenan duk abinda akwai tsakiya fasila ce a'a ana ita akwai munasaba dai amma ba a cewa fasila ce wa yunzar ruhul ma'ani yace ana iya diba littafin ruhul ma'ani na Imam al-Alusi da kuma jawahirul bayan an gane ko nan ƙari na kaga ilimi yana buƙatar silsila Eh, ba a dokan mas'ala a gutsuri ta bin tana akai Eh, ya an ka zo an ka ce hadisi kaza wasu malamai sun ce sahihi na wasu malamai sun ce da'ifi na sai a ce to ina dalilan wanda suka ce sahihi na ina dalilan wanda suka ce da'ifi na sai a hankalta a duba a gani sai a san wanne ne fi zama a rinjayi mun gane ko Eh, wanda an kai ittifakin akan da'ifi na babu matsala wanda an kai ittifakin sahihi na babu matsala amma wanda an kai sabani to sai a kalli dalilan kowa al-ilmu silsila mun gane ko yawa Allah ya kyauta ita ko suratul hijr ita ce ta biyar da ya kawo nan ita ma tun da ya ce dukkan su sun bude da ambaton alkur'ani da karewa hutul hijr ta kare alif ta bude da alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ko ba kadan bane sabanin ita ko namli sai ta ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin Allah ramu mai har alkur'ani ay hattara eh hijr ta fara da kitab ita ko namli ta fara da qur'an wa fi khawatimiha a karshen ta ita suratul hijri qawluhu ta'ala fadar Allah wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al azim qur'an dan can qur'ani da to na abin da yasa musu yake cewa karshe ba yana nufin dole sai aya ta karshe ba a'a a karshe karshen ta da zancan yana daga cikin abubuwan da an ka karkare da shi ina fata an fince mun gane ko yawwa daga nan sai aka zo zancan abin nan to kinan sab'a min al mathani wal qur'an al azim daga nan da an ka cika la ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum duk raddini akan waɗanda ba su yarda masanin ba ko ba su girmama su ba ha aka zo zuwa ga فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دون ما أقول أنت القرآن أدون قلبا أبين با تون da anka ce walaqad na'lamu annahu walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun kaga kirjinka yana kunci game da abin da suke faɗa game da suke faɗa a kanka da kuma alqur'ani suna cewa kai ƙarya ne wannan qur'anin sihiri ne kenan magana alqur'ani ce ake kuma fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidina fasabbih bihamdi rabbika kana lokaci tasbihi ko ko sallah wa kum minas domin cikin sallah akwai tasbihi wa kum minas sajidina ka zamanto mai sujada na ana iya fassara shi da sallah kuma kana mani to ita ku ba a yin sallah babu akwai sallah da za a yi aka ta Qur'ani ba wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin to dan haka ne munasaba da ilimi ne wanda yake akwai ijtihadi cikin shi kuma ilmul munasabat malamai sun yi bayani kan shi Imam Suyuti yayi bayani kan shi a cikin al-Itqan wanda ya wanda littafi sannan kuma Sheikh Umar Salim Bazmul ya rubuta littafi akan ilmul munasabat ya kawo ka'idodin da ake bi wajen wannan kamar ɗalibin da ilimi da ke san yau da wannan ilimin yake da dalilansa da hujjiyarsa da komai ya littafi takaitacce ana samu shi safirul hajmi ne kabirul fa'ila da sauran dai malamai da suka rubutu kan shi sannan in ka diba cikin littafin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama sun yi kokari wajen maqati' dun maqta' na qur'ani sai ka iske sun ciccira sura sun maida ta maqati' maqati' sannan kuma imam ibn ashur game da sanin munasabat bainal ayat ya yi fice littafin cikin at-tahrir wa tanwir ya kula da wannan bangare sannan gabanin shi akwai imam al-biqai ya yi nizamu durar fi tanasubi fi tanasubi bainal ayat was suwar wanda da yake littafin shi bai samu kamar wasu wurare ya yi nisa kamar munasabat kin shi sun yi nisa kwarai da gaske amma da ibn ashur galibi al-munasaba bainal ayat ya fi samun wato dacewa sannan imamu suyuti yana da tanasuqud durar fi tanasubi suwar wanda kuma nan nuna alaka ne tsakanin surar da ta gabata da ta zo bayanta shi kuma rasidul matsali nuna munasaba tsakanin farkon sura da kuma wato karshen wato sura da aka dai fage ne ilimi ne mai faɗi kwarai da gaske wanda yake nuna tilka ayatul kitabil hakim qur'ani ayoyinsa eh, eh, akwai hikima jerin yadda aka jeranta su da kuma surorinsa kuma wannan yana nuna balaga ta alqur'ani kenan ba wasa bace saboda kafirai suna cewa kawai ana da da shedanu sai sai a ana tsaye magana kan wani abu kawai sai a hada kan wani abu to akwai ya za ya hada munasaba tsakanin ayat da kuma al-mawdu'at al-qur'aniyya da al-qisas al-qur'aniyya da al-maqati' al-qur'aniyya al-munasaba al-lafziyya wal munasaba al-ma'nawiyya dole sai ka san ilmul balaga da ilmi na wato usulul fiqh yadda ake التفسير الموضوعي sai ka san yadda zaka iya fitar da su in ba haka nan ba sai a ce maka babu munasaba tsakanin su to wannan shi ne abinda za mu iya faɗa gwargwado don ƙaramin sani da Allah ya ba mu abinda muka faɗa ya zama tori da Allah shi ba mu lada wanda ya ce iftatahat bin nahyi an al-isti'jal Allah ya buɗe wannan sura da hani kan gaugawa inda ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu الله أكبر
an gane ko أتى أمر الله فلا تستعجلوا. sun ce a ta madina مهم.
kuma ma'ana shi ta madi tana da tare da shi hakikatan
ما دين أمامنا حقيقة eh
مهم.
tunda an ce a ta ya zo to ana nufin lokacin da an kai musu azaba ne ta nan duniya مهم.
wasu malamai suka ce madi ne amma ma'ana shi ba hakikiya ba ce ma'ana al'amarin Allah zai zo kiyama za ta zo مهم.
saboda galibin ƙur'ani مهم.
yana kawo abin da ke da alaƙa da ƙiyama da fi'ili maɗi wani fi hafi suri yi an nufi hafi suri Musa a cikin ƙaho Allah ce za mu yi Musa a cikin ƙaho ko za mu sa a yi Musa a cikin ƙaho to ai ba haka ce ba bai ce sai yin fahu fi suri ba wani fiye to za a yi Musa a'a ba ce yin fahu ba Mhm.
nufiha mi akwati ba a rubuta to nufiha
idan aka yi Musa a'a ma ma kun yi bayani kacce nu kutiba a rubuta an kare ko ba kare ba an ƙare to nufiha
an yi Musa yawwa to yanzu an yi busan kenan za a yi ta madina amma ma'anar shi ta koma kamar ta mudari'i saboda mudari'i yana nuna ko ana yi ko ko zuwa gaba za a yi to amma me yasa kashi da madi sun ka ce li tahaqquqi wuqu'ihi za a tabbatar da alƙo'ana eh ba wanda ya isa shara kiyamata don haka Allah ya ce an gama kamar yanzu na mutum ya ce maka je kai min kaza sai ce an gama to ai ba yana nuhi ya kari ba to an gane ko to qur'ani yana amfani da usulubi shi yasa qur'ani mafi yawanci wani lokaci yana ka abin da yake da alakar kiyama an kari Allah wa nufikha da aka jira wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra Ya, fa idahum qiyam wa ashraqat al ardu qasa ta yi haske bi nuri rabbiha wa wudi al kitabu an dora littafi Allah ya yi Allah Allah an gane ko to shi yasa da haka malamai suka yi magana guda biyu Mhm.
in ka diba cikin tafsirai manya da aka yi ta ganin waɗannan abubuwa an gane ko to malik ata amrullah Eh, kenan nan wasu sun ce mali ne nan madi ne wasu sun ka ce hakikatan al'amarin Allah ya zo shine yakin badar da an ka kashe su Mhm.
wasu kuma sun ka ce a'a kiyama ce ake nuhi azaba ta lahira kenan to ta zo saboda babu abin da zai kawar da ita mun gane ko يتحقق حقوقه.
حقوقها hukuhi حقوقه eh in kuma kiyama ta ta haƙuƙu hukuiha in kuma shi umarin al'amarin ne yawwa
حقوقها موقوتها منكم على الأمر أنه فيه حقوقه هو yawwa mun gane ko ya ce to wa khatamat ko wa khutimat in an ce khatamat sura ta ƙari khutimat an ruhita bil amr bis sabri an ka ce mutane su yi haƙuri ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ce wasbir wa ma sabruka illa billah to tunda an ce ka ai gaugawa ai ma da shi ai hankuri kenan abinda ta bude da shi da shi ta kare
Allahu akbar
mun gane ko النهي من ال- عن الاستئجال Mm, وختمت بالامر بالصبر eh, to da abu guda ne ولا تعارض suna kusa da juna
وعن شركة وأصول من القرآن Eh,
الإسراء al-isra yace iftataha ta bude bit tasbihi da tasbihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ko ba haka ba ya ce to wa khutimat an ruhi ta koko wa khatamat ta ƙare bit tahmidi da gode ma Allah
الحمد لله an gane ko shine wa- wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada أها.
wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira to nan ina munasaba take tare suke fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin an gane ko نعم to don haka tasbihi dama ana hada shi tare da hamdala to shikenan sai an ka bar an ka bude da guda shi ko in ce an ka bar karshe sai an ka liƙe da shi al-kahf kenan suratul kahf maryam suratu maryam taha suratu taha yace to kulluha dukkan waɗannan surorin guda uku muftatahatun an buɗe su daga fatahana an ka ƙara alif da ta'un kamar qatala sai a ce iqtatala fataha sai a ce iftataha an buɗe su bi zikirin qur'ani da ambaton alqur'ani mai girma ku ba haka ba wa zikr to nan azzikr shi din dai ne alqur'ani an gane ko saboda in alif wallamun ta zo cikin alqur'ani wani lokacin tana shi qur'anin da kanshi shi a azzikr an gane ko الحمد لله منتظر yau wani lokacin tana nufin shi da kanshi shi yasa sunayen qur'ani guda biyar na alqur'anu alkitabu التنزيل الذكر الفرقان القرآن waɗanda suna sunayen ƙur'ani dukkansu kuma akwai abin da an ka hankalta ma wajen sami shi waɗannan sunayen sun ka ce kasratul asma ta dullo ala sharafin musamma idan ka ga sunaye sun yi ma abu yawa to yana nuna abin da yana ɗaukaka da daraja ban sani kun fahimta ba to shi alkur'ani duk da yake imamu shafi'i shi yana ganin suna ne murtajal in an ka ce murtajal shine ba a ga wani abu an ka ciro shi ba haka na kawai an ka sashi amma malamai sun saba mishi jamhur sun ta cewa a'a shi sunan qur'ani mushtaqqun na daga wani abu an ka cago shi an ka ciro shi
تقول yawwa daga qira'a ne qara'a yaqra'u qur'ana inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana shin da alaka da karatu shi ko azzikru saboda qur'ani ambato na koko cikin shi akwai ambato don Allah ya ce wal qur'ani dhi dhikr an gane ko sannan kuma ah, cikin alkur'ani akwai wa'azi da tunatarwa kuma shi kashi qur'anin yana tunatarwa tunda da shi ake tunatarwa an gane ko to sannan kuma alfurqan saboda qur'ani yana bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira نعم sai kuma at-tanzil saboda an saukar da shi ne wa innahu latanzilu rabbil alamin ina fata an fince da alkitabu kuma an kira shi kitabu saboda littafi ne da an ka hada takardun shi a kuma kitabu zalika alkitabu la raiba fihi kun gane wannan ke ko نعم shi yasa cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ko ba haka ba zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim to wa mukhtatamatun bihi kuma da ambaton alqur'ani sun ka kare su waɗannan surorin guda uku suratul kahfi ta fara da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu يوجه iwaja an gane ko to kuma ta ƙari da zancen alkur'ani qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كذا يوحى أنا من وحي فقال القرآن شيء أبنك مش وحي قولي ذو يتبع تي الكتاب وها طالب بمسو درجة كراتو تند وحي مين أنا أنك وحي to shi kenan zancen ƙur'ani an ka ƙari da shi shi aka fara shi sura ta to yawo da shi ta ƙari mun gane ko sai kuma suratu maryam da ya ce ta fara da ambaton alkur'ani zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya to nan akwai sabani wajen malamai domin nan ambaton zakariya ai ba qur'ani bane shi yasa malaman tafsiri da suka zo akan haruffan da abinda ake kira al-huruful muqatta'a irin su alif lam mim irin su alif lam mim ra irin su sad da sauransu sun yi maganganu daban-daban wajen kusan ibnu ashur cikin at-tahrir tanwi sai da ka magana 21 shi kadai eh a cikin suratul baqara maganganu daban-daban na malamai amma dai maganganu da sun kai hitowa hili dan wasu sun ce sunayen mala'iku na wasu sun ce sunayen Allah na wasu sun ce sunayen Qur'ani na wasu suka ce kaza gashin dai maganganu har wasu ma mallamai sun ka tai wajen banna sun ka hada waɗannan haruffa sun kai lissafi tunda ka san ana lissafi da haruffa abajada in ka diba cikin ilimin rabon gado da cikin ilimin qira'at ana amfani da haruffa sai sun ka ce to sun hada waɗannan haruffa sun buga sun gano lokacin da za a kiyama kenan in ka bada a ka haɗa waɗannan haruffa da alif lam mim na bakara da alif lam mim na ali imrana da wane ne da kaf da wane ne sun kace duka in ka haɗa su ka yi lissahi suna baka lokacin da za a yi kiyama to kaga wannan da suke buru suna kuma yarda da magana kahirci da sun zaga inda ba a sa don Allah ya ce la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard to kaga kuma ayi unhari da qur'ani a kare ta qur'ani kaga akwai hatsari Mag- magana wadda a mahi kusa shine malamai sun ce ishara ce zuwa ga tahaddi kalubalantar halittu larabawa da sun ce mushirkan larabawa na ƙuraishawa da sun ce alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba to kuma ijazin ba su kaɗai ba ya shahi dukkan kowa da kowa sun ce ƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba to alif lam mim waɗannan haruffan da kuke magana da su to da su ne ƙur'anin ya sabka kuma kun ce wanda ya zo da shi ba daga wajen Allah yake ba to ku haɗa haruffan nan ku zo da Qur'ani shikenan ba magana ta kare ba to sun ka ce dalilin da ke nuna haka waɗanga haruffa laisa laha ma'nan walakin laha maghzan ba su da ma'ana a ce alif ga ma'anar shi amma laha maghzan suna da kamar manufar da ta sa aka kawo su kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen ya faɗa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace laisa laha ma'nan walakin laha maghzan abinda ake nuhi duk inda sun ka zo cikin ƙur'ani ana haɗin waɗanda haruffa da an taɓo yanzu kada an haɗin zancen alƙur'ani kaga alif lamim sai ce mi zalikal kitabu la raiba fi alif lamim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi alif lamim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu ألف لام ميم را سورة الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ياسين والقرآن الحكيم حاميم والكتاب المبين sun kace to ishara ce an gane ko to sai sura hudu su aka yi sabani kansu sura hudu da suratu maryam an gane ko da suratul ankabut da suratul rum da suratul qalam waɗanda su an kai saɓani kansu an batun ƙur'ani bai zo kai tsaye ba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa ita suratul qalam an batun ƙur'ani ya zo don Allah ya rantsuwa da alƙalami da abinda ake rubutu to kuma ƙur'ani kenan shi ma rubuta shi an kai kenan ita sai mu hiddata yanzu sai mu zo suratul maryam suratu an kabut suratun rum su kwaɗa surorin guda biyu an gane ko wasu malamai sun ce lalle ba ambaci ƙur'ani ba sai dai shina da alaƙa da lokuta guda uku kaga da ya zo cikin an kabuta ya ce alif lamim a hasiban nasu an yutraku an ya kudu amanna wahum la yuftanu kaga wannan ya ba mu alhal halin a- a hal kamar duk dan adam yana cikin jarabawa ita ko zikru rahmati rabbika abdahu zakariya madi ta ba da labarin wani abu na wanda ya faru kafin sauka alqur'ani shi ko alif lam mim ghulibatir rum fi adn al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna ta ba da labarin mustaqbal saboda shi yasa ba a kasu ambaton qur'ani ba saboda lokaci ko dai wanda ya wuce ko wanda ake cikin wanda za a bakin su da ba a samu lokaci wanda ba shi ba a duniya wasu daga cikin malamai sai a'a shi ma ai juz'i na na qur'ani domin yana daga cikin al-i'jazul qur'ani al-ikhbaru bil ghaibiyat kaga labarin zakariya ai ya gabata qur'ani ya bada al-i'jaz al-ikhbari al-ghaibi al-madi shi ko ghulibatir rum fi adna al-ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun al-i'jaz al-qur'ani al-ikhbari al-mustaqbali sai kuma eh, al- eh, alif lam mim ahsiba an-nasu an yutru- an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun al-i'jaz al-qur'ani an gane ko al-ghaibi sannan kuma al-hali saboda nan an baka labarin wani abu na wanda kana sa tsammanin baka cikin jarabawa da yawan mutane gaskiya suke ba cikin jarabawa suke ba shi ko duk ko- komi ake cikin jarabawa da ake in an samu kuɗi cikin jarabawa ake in ba a samu kuɗi ba cikin jarabawa ake wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un mun ji wannan to da wannan zamu gani ba alhaji huza minna to yanzu dibo kenan nan zikin rahmatin rabbika abdahu zakariya in mun ce ijazi ne na qur'ani ta bayyana na gaibi wanda ya gabata dan Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin ba da labarin abin da ya wuce wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan yana daga cikin abin da ke nuna ijazi na qur'ani zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وابن da yake nuna gaskiyar Qur'ani kenan to ala ayyati hal dai in mun dauki wannan ra'ayi da shi wanga malami ya kawo na ishara ce zuwa ga gaibi na alqur'ani sannan kuma karshen maryam sai an ka kawo fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda yassarnahu damiri shi na kuma zuwa ga qur'ani sai ita ko suratu taha taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kaga zancen qur'ani ya zo ko ba haka nan bane sannan karshen ta kuma an yi zancen alqur'ani eh, abin nan wa qalu law la ya'tina bi ayatin min rabbih kaga nan yau ayat- ya'tina bi ayatin qur'aniyya aw lam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula walau anna ahlaknahum bi adhabin min qablihi ay min qabli nuzulil qur'an kaga dai zancen qur'ani ne ake yi ina fata ana fahimta ta yawwa wallahu ta'ala أعلم أو سورة الأنبياء سورة ود أكيكرا سورة الأنبياء في أولها يذو فرقنت اقترب للناس حسابهم حساب متاني يا مسكوسا أنغاني كو كنن قيامة تايو كوسا أما أوجان الله دون الله يتي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا دون يني دبو شكرا دبو أوجان أوجان مسودي يني دي أوجان الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد yawwa ya kamata mu fahimci wannan to shi yasa an ka ce yayo kusa ko kuma yayo kusa saboda mutuwar ka kusa take da kai to kwana nawa za ka yi duniya shekaru da ɗaya za ka yi cikin kabari sun lumka rayuwarka ta duniya sau nawa to ka gani ko na an kamar azaba ai abin akwai hatsari yawa.
Mm, Allah kai mun sani يا ربي wa fi akhiriha ya zo a cikin karshe karshen suratul eh, anbiya waqtaraba alwa'dul haqq alqawli na gaskiya yayo kusa Mm, na fata an fahimta وقد ربنا وعد dul haqq Mm. sannan kuma bayan ma wannan aya ai an yi bayanin kiyama bayan ta Eh, don ya ce duk da yake daga nan ya fara har ya kawo yau mana tawis sama aka tsayi sijillin kutub كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قالوا sannan ya ce wa in adri a qaribun an ba'idun ma tu'adu eh duk dai yana magana ne kan abin da an kai musu alƙawari in mun ce mutuwa ne kenan a qaribun an ba'idun ma tu'adu eh suratul hajji yace budiat nan an bude ta bi zikri sa'ati da ambaton qiyama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim wa khutimat bi qawlihi li yakuna ar-rasulu alaykum shahidan wa takunu shuhada 'ala an-nas yace to wa dhalika yawmul qiyama shahadar na ai ba za ta kasance ba sai ran tashin alkiyama kenan da abinda dai ta budin daidai da shi ta ruhi malam da alaka tsakanin harkon sura da ƙarshen sura da ya dama shi yasa an kawo littafi marasidul mutala yawwa
ذلك يوم القيامة المؤمنون suratul mu'minun ba a ce mata suratul mu'minina ba saboda mabniyun ne alal hikaya ya kamata a ce suratul mu'minin mudafun da mudafun ilayhi to su ne surori guda uku adda wannan suratul mu'minun suratul kafirun suratul munafiqun ko a ce suratul mu'minin suratul munafiqin suratul kafirin to sai suka ce wannan saboda duk mutanen duniya ba su wuce waɗanga guda uku ko a samu ka sun muminai ko kafirai ko munafikai sai an ka bambanta su an gane ko kashi uku na a duka ba yadda za a yi sai an sami ka cikin waɗanga uku ko da yaro karami na wanda ya mutu cikin muminai za a sa shi Allahu akbar shi kenan ba yadda za a yi sai sa bakarar ta buɗe ta fara da su zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina masu imani kenan innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna nabi kenan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin to dukkan su gaba ɗaya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum an gane ko yawwa awwaluha awwaluha farkon ta qad aflaha almu'minuna tabbas mu'minai sun sun rabauta ko ba haka ba wa akhiruha karshen ta innahu la yuflihu alkafiruna yace qalahu az-zamakhshari zamakhshari shi ya kwadi wagga magana duk da yake ba musuyuti magana ce mai muhimmanci amma bai ce ni ni ce ba amana ta ilimi zamakhshari ya ce imamu zan hashir eh mai tafsirin al-kashaf
ka taɓa zancen cewa ɗan shi ɗan shi ne a mu'tazili Ah, Mu'tazili.
eh shi mu'tazili ne wanda ke cewa imamu da zan bakshari al-mutazili ya an ce man bilbab in ya je ziyarar wani mutum ko ko wani malami ce wani na ana tambaya sai ce ce ce azzamakhshari ko ko an turo yaro sai cika ce ka ce mishi azzamakhshariyul mu'tazili Eh,
shi a alfahari sai ka eh, da aqidar eh, kuma in balaga dai ta da shi da abdul qahir al-jurjani to babu wanda ya yi ma balaga aiki irinsu tare da aƙidar su shi yasa malamai suke cewa wajen aƙidar su in sun kamar cikin balaga in sun kai amfani da aƙidar su to nan ba za a karba ba amma dai in sun kawo magana ta balaga tunda shi balaga ilimi ne larabci sai a karba mun gane ko shi shi imamu zamakhshari musamman balaga ta alqur'ani tunda yana da littafi al-kashaf
sha an gane ko Eh, shi kuma abdul qahir al-jurjani musamman littafin da suka fifice yana da asrarul balaga da kuma dalailul i'jaz ya faɗi balagoki balaga da ka'idodinta shi ma da makshari yana da littattafai amma dai littafin shi al-kashaf shine fi shahara kuma kowanne musamman da shi da makshari malami na wanda ya- yana tankaho da kanshi yana jiji da kanshi dan yana da wasu baituttuka da yema littafin shi yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin yace la'amruka ma fiha mithluka shafi inna lillahi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu فالجهل كالدائل والكشاف كالشافي
wa inna ilaihi